إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddar hadurin a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 26 ga watan rabiul awwal hijira shekarar 1445 wanda ya dace da sha ɗaya ga watan goma dubu biyu da ishirin da uku yau sha Allah za mu yi darasi na ishirin da tara cikin dukkan siffar sallah na sallallahu alaihi wasallam inda ga kabbara har zuwa sallama wallafar Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ina ga darasinmu na ƙarshe mun zo wajen idan mutum ya mance zaman harko na tahiyyar harko zai suje da sahawai ko na muka tsaya kayan nan na zo na isko wani matsala cikin sallar mu wasu wanda muke tare da su na ga sun shiga rudun me kamata su yi mun zo mun samu raka'a guda da neman a mun samu raka'a ba yana tahiya maka zo mun yi tahiya liman ya sallama mun tashi za mu ci gaba da sallah sai muka ci tasbihi kuma liman ya tashi ya ci gaba da sallah sai wasu wasu suka ci gaba da sallah su kadai mai yawa na gani su bi liman ba kunin kowa ya sallar shi ne ya fara ta shi kadai to yanzu ya dace a wannan halin ka tashi ai daman ka zo ka bi sallah da liman liman da samu matsala bai cika sallah bai sallama sallah ba ta kare ba ka tashi ka ci gaba da sallah kuma shi liman ya tashi abinda za ka yi sai ka ci gaba da rushi kamar yanzu aka fara za ka fi ci sallah idan ya ƙare sallah shi sallama ta kone ka tashi ka samu raka abu da ɗin sai ka ci ko raka a ka biyu in ka sallama ka yi ba'adin da ya yi wanda ba ka yi ba da shi yanzu sai ka yi taka dama haka ne mai bin liman yana jinkirtar da ƙabili ya gaggautar da ba'adin don da ke bin liman sallah in liman kabili ce zai yi da kai za a yi baka bari liman ya sallama amma dama an ba ce zai yi in ya sallama kai tashi za ka yi ka ciko sallarka daga baya sai kai taka kuma ko da bakka na aka samu matsalar ta kafa da wanda shi ne abinda za a gyara wanda suka yi sallar tare da mu sai tambaya da ta yawa bayan darasinmu da ya wuce masa'alar ishara da hannu ko ajiye hannu a cikin tahiya da yawa sun tambayar amma ba su ji mu ta hanyar sadarwa yaya za a ma hannun haka za a ajiye hannun haka a yi haka ko haka za a mushi idan muka dubi tsarin hannu da tsarin da asalin da yake hannu a yadda yake abinda kudin aka tsara maka ka damke ya tsotsi na dama wannan iya na a wurin shi ka damke ya tsotsi na dama ka ɗauki babban yatsa ka ɗaura jikin ta tsakiya aka ko kuwa ka damke biyu ka yi halka da wannan don hannu iya na a wurin shi yin wa aiki hannu a haka wani aiki ne daban ka kawo a yana ka sabo shi bayan da mu shaba da wannan fatawa kuma nan kusan ƙarshe mun samu bidiyo ta albani babban wancan babban mutane ce inda littafin bidiyon shi guda da aka samu a rayuwar shi da aka samu yayi saboda muhimmancin sallah nan kaɗai aka samu yayi bidiyo to amma da naga inda yake tsayiya shi ma hannun haka yake haka ne ba haka ba mu dama asali abin haka ne wanda zai kawo aji hannu haka wani aikin daban aka kawo fuskar magana kenan hannun yadda yake haka aje kurin haka ne in ma a zama tsaye in ma a yi haka kullum kuma yi bayani yatsa tana kallon kibla tana motsawa ba bata bata kasar sama haka irin kan amariya kan kadan gari haka ba haka ake ba a haka haka take kuma ana motsa ta ana motsa ta bata bada kibla shine abin da ya tabbata Allah mana muwafaqa sai za mu tashi cikin littafin da sufa sarri ya ce wa kane ya amuru biya fa ya ƙoli annam sallallahu alaihi wasallam yana umarnin yin tahiya yana cewa idza qa'adtum fi kulli rak'atayn fa qulu at-tahiyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذكر التتهية سيتي وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه آه النبي صلى الله عليه وسلم يتي in kun zamna cikin dukkan raka'a biyu kan dukkan raka'a biyu in aka zamna ku yi tahiyya kamar da muka ambata da lafazin tahiyya bayan tahiyya ya ce wani takayyar harkar min du'a ajabu ilai sai ɗayan ku ya zaɓi adda da ta burge shi kina cikin addu'o'i zaɓi wata ga addu'o'i nan da yawa wasu ka zo a sunna ko abin da kake nema a wajen Allah bayan tahiyya كي أدعك فلدعو الله عز وجل به هيك لك ألا دوانا دا أدعى دا تبليجك ودا كذا با هيك أدعى وفي لفظ قول في كل جلسة التهية لله ذو قرسي والنفذ أبدا هيك يتوى ميكون أتى إذا قعدت أو نفذ سيتاي cikin dukkan zama ku yi attayyatu lillahi wa amara bi musin salata aidan kama takaddama a wannan iya karantar da mu wata mas'ala da mu anan mahiyawa bata cikin kawunan mutane ta yin addu'a a tahiyyar farko ba a yi anan mahiyawa mutane kadan cikin malikiya sun kawo yin addu'a a tahiyyar karshe asali lamarin ba haka bane kaga wannan ruwaya tana ƙara maka bayanin za ka atun fi kullum raka cikin dukkan raka a biyu ka yi ta iya kuma ka roƙi allah ka yi addu'a bayan haka iya karantar da mu tun da abin sananne annabi sallallahu salama ya yi bayani akan rashin dacewa ka yi addu'a ba tare da kamin salati ba kamar da ya ga wani yana addu'a cikin sallaci ajiyar haza wani ya gaugawa kawo bukatun shi mai bi mun salati bi salati ba kenan matuƙa an ce a yi addu'a kenan a kowa na salati wani shi ne ibn hazan rai mahullah kal'ada a san iya da zahi kwarai shi ne matsalar shi a wajen malamai inda yana rai da wani lokaci haya wuce guna da kace don zai magana bakan magana daga kaushi game da kuma yan ba da mazalunnu a duk da wannan wa mutane su bashi uzuri a kowane suka karanci rayuwar shi ibn hazm rahimahullah ya tashi a yanayi lokacin da fikihu take cikin tashin hankalinta na takalidanci yayi gagaya wanda ya kai kama wani abu ne wahayi ne daga sama amma aka ce idan ba maliki ya ce maka maliki ya ce ko ce kaza a madawwana ko a wuri kaza zai dauka kaman wahayi ne daga sama in ka saba hayata bala'i ko ma ya bata ibadar wani wanda ya wannan aiki wanda ya karanta a hannun shi duka masaba ko ce haka take to shi ya tashi asali ga abin sarauta dan dan gidan sarauta ne kuma ya tashi a wannan yanayi wanda ya fahimci addini kwarai don karatuma daga bayan shi shi ana cewa cikin tarihin shi ma ya zo sallah irin liman bai zo ba sai ko daidai wata rana ne ba magana magana ba sai sallah wani camshi kai ba sallah ba raka abu ba lasar ne ba raka abu shi ke ne zamna ya zo saka da wani camshi kai tashi raka abu ba zama ni sallah raka abu ya ce kai wani zaka wata da harkar ila cikin abu biyu wanda ya ce yana yi wanda ya ce kai kun ba zalla ba yi wanda abin da ya bashi ma damar tashi cikin karatu kuna ta wani wasa za a ranka lena wasu na abin da ya bashi ma dama daga bashi karatu kuma allah ba shi kwarai ilimi wanda kowa ya san na san tarihin malamai irin aikin da ya ma addini da abin da ya samu to shi kenan shi zara da wuri da yawa iya kausa magana ga malamai ganin abin kamar wani abin haushi da za a ce mata annabi ya ce allah ya ce ce maka mu a mazhabin mu kaza lokacin abin iya cikin kasuwanci ko da sarakuna za su hana kurin fatawa da mata ba kaza ko a ce dole kaza kai sai da kuma wuri da yawa yana kausa magana game da malami a takaice cikin magana da yake kan wannan matsala yace masu cewa wai ba amma annabi salati a kai wurku yace ana ku samu wannan magana shi da Allah bai ta ba annabi bai ta ba ko ta kariya bace ko kariya ce amma mun ba da Allah Allah kaza kin mai kariya ba annabi kariya ya da mara kyau kamar da dumewa annabi ƙarya ce ba ina annabi ce a mai salati a cikin tayyawar ko ta ƙarshe ko salati ce ko kuma salati a cikin sallah ba inda annabi ƙayyade ta farko ko ta biyu kai na ƙayyade da hanka babu inda ruwar ta kawo ta mutane sun dama kamar ƙayyada ce kurin wa annabi salati ya ta shi ta biyu ce waya hudu wanda kan ce mu Allah zai gano bayanin haka to kenan a cikin muhimmi dai tunda amma baka fahimci wancan ba na hili karara ya maka bayani cikin dukkan sahiya cikin dukkan raka'a biyu akwai tahiyya kun bayan dukkan tahiyya akwai addu'a a takeici kuma sayan addu'a ana gabatarwa da salati tukun ayi addu'a wannan shine abin da yake kan wannan magana ko wanda sun hadisin karara cewa dukkan in kun zamana dukkan raka'a biyu ku yi at-tahiyya kuma ku zaba addu'a da ta muku na ce zaɓar addu'a kullum idan mutum zai addu'a an akwai addu'a siga da ta zo bukata ka cikin lafazin da ya zo lafazin na sunna ka yi shi ya ke naka ka yi lafazin da ya zo a sunna domin a nan ne duk lafazin da bai zo ba a sunna a nan bai faɗe shi ba kai za ka shi da larabcinka ka yi to ɗaya ne da wanda zai da hausa ko da gwaranci ko da waranci ko da ingilishi duk magana ce ka yi amma addu'a ba su bambanci a lokacin kullum da abin da yake ba mutane wahala za su doka cewa misali kai ba haushe ne ko ba zabar mai ko barbare ko kaza ne sai su doka ci ai idan kai magana ko kai magana to shi ba larabe in yi magana ba ta annabi ba ta Allah ba magana ba ko ka shi magana ba larabe ko ta Allah ce ko ana magana ko gane magana ne magana magana ce inda ba haushe ya magana bai sallah shi ba da bai yi magana ba sallah ku gani duk abu ɗaya ne kalamu kalamu ne laraba masa abu ya nasa magana haramu ne ba a magana to amma lokacin da mutum ke addu'a to zan ba magana ba ce ki ibada ce ki ko da hausarka ko da wata hausa lokacin da kake addu'a ibada kai ba karba magana magana ne Allah kake roƙo Allah mun kaza Allah mun kaza Allah mun kaza mai mukusan hadisi ya kawo mas'ala irin wannan yawa kana addu'a wani ya kusan karshe kake ko ya cuce ka ne aka sa iya kusa Allah ka saka ma abin da wani cuce ne Allah ka rama zalunci da Yesu ya mini Allah ka rama zalunci da Habibu ya mini to iya kusa ya ji ko da ya fahimta kai da ba shi kake ba kuma ba magana kamar shi ba shi ne yaji in dai baka yi baka mai magana ba ne ba ai ya ji shi kake ya zalunce ka ne ba ta kai magana kama wani magana shi ne yaji kai ba shi kai ba in dai baka yi ba dai yaji kuni aka ka tare aka yi alhamdulillah dai uwa magani eh yin addu'a duk da hausar da kai domin matsalar su kamar wasatara ne maganar da yake shi abin da yake ce shi ne jigo maganar tasu shayi wakil du'a bil ajamiya bil qadir bil arabiya hadin nan muke maganar an ki an karhanta yin addu'a yace bil ajamiya din harshen da ba larabci ba ajami ta yace an ki magana addu'a da wani harshe ba larabci ba a matsayin bil qadir bil arabiya wanda yake iko yin larabci kada shi abin da hudu kenan amma mutane mutane malamai haka a rayu suna magana wa duwan da ya da da su bai sa bai sallah duwan da ya da da aje to kaga shi bai ba shi ta an gide an yi so kenan kai da larabci kuma shi ma kuma ta yi wanda ya iya larabci to mutum bai larabci ba shi bai gama ala bukatar shi da larabci zai gama ala bukatar shi har matsala ce iya bukata kuma da zai cewa wannan wuraren bawa ya kawo bukatar shi a cikin sujada wurin da ba ya kusur ubangiji ku kawo bukatun ku a cikin sujada ko cikin tafiya to kai wasu larabci ba ko da wani larabci na gani gurgu gurgu ne ka je wajen mara abin wajen neman alheri magana ta ba ka shari da wani larabci na gani gurgu larabci ba kyau ba ka je wajen neman alheri magana ka shari ba iya da kyau ba har ka kaba ta kai mina lili ka hausa ka kurin haka ne kurin kai allah ya jinka allah ka mun kaza allah ka mun kaza laka abuwa da zaki to gaskiya kuma ka san larabci ba sai ka kaba da haka kenan babu kuma su kansu malaman magabata ba su ce ba wai ba ta yi ko kanin da suna maganar lahin ga wanda yake yi shi suka ce shi ma kuma wai ba ba Allah ba ne ce ba Allah ba ne ce ba maliki ba ne ce kurin wani ne magana ku gane ya ce makaruhin ce a kan wani magana kenan ko da ka yi larabcin ka ya ci gane na yi larabcin yadda yau ne so ne da hausa amma da larabcin magana magana ce ku gane magana kuma addu'a ce nake yanzu abin da zan fahimta nake baka biya ma Allah bukata ta ko a sujada ko a tayya babu wani matsala a shari'a dole ce maka ce ba sallah Allah ya ka rike shi ai na ka wani bai da maka sai ka maka na kun ga rike ko waye ko da duki da shi kawai da mala waye zai ba sallah Allah bai kama kurin girci dan haka shi da abin da ake nema ɗan wa meye mu a wajen mu a wajen musulmi larabci shi ne mahicin harshe dalilin abu guda biyu dalilin ƙuranin balarabe da larabci ƙuranin arabiya haka annabin balarabe shi ne mahimmancin shi ku gane magana amma babu sharadi ka gane dole wai yawan da ya san shi ne zai addu'a ko zai kaza ne yan wata da gaje kasashen duniya da ka bar kasar laraba ka shiga rasha ƙarar wasu afghanistan kasu ma bukhari suka rayu su mutum suka rayu wannan cikin duk wani kasashen gaje ko da ko kusa ko ko ne hudu ko hudu su muna nan da da kai rabci ka fasara su ba wani magana tankar jama'a ko da zai hawo tanku bayani jama'a ku tsoron Allah muna ci kaza kaza ba wannan rabci da ma kusa haka sai su hudu ba su saka cana gani cana ba ko cana ka ba ba ma wannan rabci kurin haka suke da hawo su ana wazi da wazi da kai kai da fasara ba wannan rabci a kare a zo a tarjama ba wannan mun ne ana abin zama don akan abin nan ta ake mafatar mabayanta ce za ka yi ɗan gamawa a yi ɗan larabci a kawo hausar a yi muka fasara wani lokaci bimbo zai na dalilin mawalla a wani kwamiti da suke na fatawa an kawo musu irin wannan masa'ada ta irin mutanen can gabas cikin nan wani gidan samu rigima irin wannan masu cewa akwai masu cewa dole ne a yi larabci a fasara ba ta yi ba da halishan wasu kaci ana yi bayan jibe masala abinda suka ba su fatawar cewa abinda ya kamata ba wani matsala aya abinda ya zo na ayar ƙur'ani ko hadisi a karanta shi yadda ya zo a ƙur'ani da hadisi in ya so a wa mutane fasara da harshen su ba wani matsala ko ɗaya su ce amma aya da hadisin suka ce abinda ya yi wa abinda ya yi a yi su yadda suka zo a kan kasa da larabcinsu kuma so a wa mutane bayani da halishinsu da suke ji wani shi ne daidai yadda kake zuwa wani da aka kama gaba na cewa wai ba to kenan annabi wai bai fasara ba yace kai a annabi bai fasara bai tafsiri ba ko masu cewa aka wata ai annabi annabi bai fasara ba ba to kenan ne masu wa'azi a ja Qur'ani fasara ko don ji kuran guwa mu buri wa'azi kun Allah ta'ala ne ku a ja aya ta ji ku mu tayin mu muka mu muka ku mun je guwa mun tsaya mun ja Qur'ani Allah ma ja na ja hadisi ku mun ji assalamu alaikum mu muka an guwa shi ne magana kai mun ba gane duk bai ce maka fasara to annabi da mun shi da mun iya mun laraba ne gaban shi me fa'ida ka zo me asalin wa'azi ko hudu ba a ta hudu ba ka mu hudu bayani ka mutane da lokaci a gaban ka wannan bai haram a haka wannan ka ka musu za su rike bila ka ka kala shi ka ka ta yaka me ka musu ba abu da ka musu ba ma a cikin ba ma ba ma ta mana hudu ba ma mana da mun sako ne su da shi haka lazim ka mutane abin da suke fahimta haka annabi jama'a sallallahu alaihi wasallam ma sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allah ta dauka da manzo bai ita tashi mutane shi dan haka ya kaida dan sa ta kullu shi kaza da tawo da harshe kaddaman abin da ya dacewa a wa mutane bayani da harshe dan wata farkon sunna kai abin ne kaza abin yawa akwai ko mai ra'ayi da yawa da haka mutum ruwan mu muna wanda zaka fitar ruwa ko mu je mu kama aya aya kaza na wanda zaka fitar ba mu je larabci zai fasara ba mu gida kace muna muna muna can bakin tasha wannan bakin tasha duka ce ba wani mai fasara ko don ayar za ka yi bayani ko kuma wanda zai karu kuma sai ba matsala ko ya fasa tashi mutum kun ba wani magana to kasan aka yi wa kowa da can ba maliki ba shi waye kowa ya wani mace ba sallah ba goyi wani suka ce ma san ba sallah gaba daya wanda ban fasara masu ba su kusa nan hatta fasara suke ba yi fasara mata suka yi farko da makon majema akwai suka ce ba yi ba kurin ba ta yi ba san ba ta yi bakwai na gudun lokaci na yi hudu ba ana cire wuta ana komowa sai na gafala a shinifin zamna zama hudu ba a ƙari sanda na ta yi gida sai tuna mun a saka tsaraka shi ne ke tare ba da kaina na gano kai ban zauna ba da kaina na gano ban zauna ba ina cin gida aka buga gwamgwamgwa ana buga gida yanzu zo ne ce mun ana kiran gauri kaza cikin manya aka ce na je aka ana jira na aka na zamana to mun dama ban fa dama mun bai da ba kuna wannan fasara mun dama fasara mun ba wace jama mun dama muna fasara fasara da ba cikin abun mun kun da mun kyale ne gurin ana fasara hudu ba ba wani fasara hudu ba kuma za kun kawo na fasara yau duka zama hudu ta yamma ba zama hudu ba yi ba na ce to na ce mala ai hakuri zaman hudu ba ba sabuwa ba ce mantuwa ce kuma ta hiya wannan kun fasara wannan cewa ba a fasara akwai masu girma duka mahudu ba a yi gaba ɗaya kaf ba fasa ba ma larabcin gaba ɗaya ta yi kuma ce zan kawo maka dalilai kan haka a takaice dai na kawo wani ga malam da ya ba mutum hakuri malam wanda ya ba mutum hakuri ya ba shi akwai mana kun kai gudu na kun gagari ba haka mace kun kamar yara kun sai azaya musu gurin shi ba shi hakuri to kaga su alwon gaske ma duka ma ba fatar wurin shi ne shi kun san maka fatar gaba daya to ka ji wannan ba kai wahala da gaskiyar magana fasara tana da kyau kuma tushen kenan asalin sakon to to yanzu da muna maganar cewa mutum in yi dukkan tahiya za ka yi tahiya kuma kama annabi salati kuma ka addu'a Qur'an yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum at-tashahhud kama yu'allimuhum suratan min al-Qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanar da sahabbai tahiyya kamar yanda yake koya musu wata sura ta al-Qur'ani kenan kwarai iya kula musu da nana ta musu kalmar tahiyya sai ce wa sunnatu ikhfa'uhu a sunna ba a bayyana da tahiyya a tahiyya tun lagaga da ba a yi a suna ana mata ƙasa-ƙasa ana yin ta ƙasa-ƙasa ba a yin ta sama irin da bayyana na karatu shi ne abin da ke suna to yanzu muna maganar matsayin wajibicin tahiyya ta farko da shar'anta yin tahiyya da addu'a kai a zama na farko ko dukkan raka'a biyu to yanzu zai mu shiga bayani siyagu tashahhud siyagu jam'a siga kenan siga lafazin da ya zo daga manzon sallallahu alaihi wasallama wanda ne tahiyya annabi ya yi tahiyya albanin rahimahullah ya kokarin kawo lafazi daban-daban shiga daban-daban ta tahiya da a cikin wanda mutum ya yi tahiya illa ce ga wanda ta yi amma kowace kai ka yi tahiya sai ya ce wa allamuhum sallallahu alaihi wasallam anwa'a min sirri tashakkur annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su sigogi daban-daban na tahiya kinan ba sai ga guda ba yace tashahhud ibn mas'ud tashahhud ibn mas'ud qala tayyib ibn mas'ud ya tahiya me yake ce musu yace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tashahhud wa kaffi baina kaffayni kama yu'allimu min min alquran abdullahi bin mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ni at-tashakkur tayin hannuna akan nashi idika da ke da rike hannun shi tayi shi akan tayin shi yace ya mun wannan karantarwa kamar ba'allimun niswata min qur'an kamar da ya karanta da sunan qur'ani nake koya min qur'ani haka ya koya mun wannan siga da tayya da lafzin da ya koya shi at-tahiyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين زهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي يتي ga sigar da annabi ya koya mana tahiyya ko ya koya mana tahiyya shi lafazin da aka mashi hannun ka hannun shi at-tahiyatu lillahi wa salawatu to nan kasa ayi mudiba a hankali yana koya maka ma'anar waɗannan kalmomi da muke yi yace ay al-alfazu allati tadullu ala salam wal mulk wal baqa hiya lillah da yace maka at-tahiyatu ma'ana kan lafuzza wanda suke shirya suwa akan aminci da mulki da wanzuwa duka wa'annan lafuzza sun tabbata ga Allah Allah ke da haƙƙin su shine at-tahiyatu billahi lafuzza na girmamawa da baka da mulki sun tabbata ga Allah da yace wasalawat ay ma'ana al-adatu allati yuradu biha ta'zimu Allah ta'ala huwa mustahiquha la taliqu bi ahadin siwa ma'ana salawatu addu'o'i kalamomi addu'o'i wanda ake yi don girmama Allah don girmama Allah to Allah kaɗai yake ya cancanta a wannan girma a mai girma da irin wannan lafazza ba a ma kowa an bashi ba lafazin da ake na girma Allah ba a ma kowa an bashi shi ma'ana wa salawatu me ma'ana wa tsayibatu ya ce ai ma ƙala min alƙalam wa hasunu an yi tilifi a laulahi duna ma da yi sifati min makanin muluk da hayyau da bihi ma'ana a taibatu ya ce duk abin da ya tsawo na kalma kyakkyawa wadda ya dace a yabi allah da ita ba a ma wani allah ba a ba ma allah siffa wadda bai dace da ita ba irin da ake masarakuna a ta allah ta musamman ce ya ce wannan magana kenan cikin fatul bari sai da ya ce wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaika assalamu da ya ce ma'ana mai yana assalamu ce ma'anahu a ta'awizu billahi wa tahsin bihi kana neman kariya da garkuwa da Allah ce fa inna salama ismun lahu subhanahu domin assalam suna Allah ne mai tsarki da buwaya تقدير معنى مجانا السلام عليك أي الله عليك حفيظ وكفيل معنى الله ميكي أيواني ميدوكا دوينيكني بكل لكين كما يقال كمان ذاك الله معك واني الله ما الله يتعالى كي يعني أنا كمان الله معك واني كنا الله يكي إذا ميكي أيك في دوكا دوينيكا معنى بكل لكين أي الله يتعالى كي بالحفظ والمعونة واللطف kin Allah iya tare da kai da kiyayewa da taimako da tausayawa shi shi ne ma'ana da ka ce assalamu alaika ayyuhan nabi to da yace wa da yace wa rahmatullahi wa barakatuh me ma'ana barakatuh yace hu ismun li kulli khairin fa'idun minhu ta'ala ala dawam ana albarka yace suna ne na dukkan alkhairin da yake kadawa daga Allah kullum abinda bai yanke na alkhairi daga Allah shine barakatuh mana barakatuh alayk to bayan assalamu alaina wa ala ibadillah salihin to wannan matsala anan suka samu mutane malamai wasu malamai ne za ka ta yi warko sun tsaya bakin ma ala ibadillah salihin bakin salihin da kurin suka tsaya to duk wanda ya tsaya bakin salihina bai tahiya ba me sunanta a tashahud sunanta kenan a tashahud kaza da baka sani na baka baka da baka ba tashahud a cikin babu san babu da cikin ba tashahud har baka sani ba ba tashahud kenan da tahiya da baka sani na bai tahiya ba ya rabi da ya tsaya kenan wannan da mutum faɗi ne ake kurin haka mutane suke da kwarai za ka kwarai wani suna gajarta tahiya ta farko kwarai ma kamar ma ba tahiya bace ba irin wancan aƙidu ne na wancan manganu ne na ganin wai tahiya ta farko ana tsaya sadina fuka tsaye tashi to gaskiyar magana ta hiya ta warko tsakaninsu da ta biyu wuri guda aka kaban banci cewa annan sallar sallama cikin wuri da yake da istijabar addu'a akwai durin makatubat ƙarshen sallah ta farilla ƙarshe kashi ne ke na yawaita addu'a wurin kuma da maganar wannan annabi da shi a neman tsaye da guda hudu wannan ya shakanta a yi su a tahiyyar ƙarshe Allahumma ya a'udhu baka min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal mamat wa min fitnat al-masih ad-dajjal da annabi ya umarni ku nemi tsari ta auzu billahi min arba'i annabi umarni mana tana nan adda annabi ya umarni wajibi a yi ta a tahiyyar ƙarshe amma sauran addu'o'i ana iya yi a ta farko amma an keɓe ta tahiyyar farko da tsawaita addu'a da da yin addu'o'i da amma a tayar kuma akwai wannan salati akwai addu'a wannan shine abin da yake wannan wurin kenan to sai anan tsarin da yace assalamu alaikum in ka ce assalamu alaina wa ala ibadillah salihin ci fa innahu idza qala dhalik lokacin da mai tahiyya yace assalamu alaina wa ala ibadillah salihin asaba kulla abdin salihin fi samai wal ard wannan sallama ta kai ta shahi dukkan wani bawa na gari a sama ko ƙasa da mutum da mala'ika ta shahi kowa kama kowa addu'a duk wani bawa kware kana addu'a rusul ta assalamu alaina wa ala ibadillah salihin kama dukkan bawa na gari a sama ko ƙasa kama addu'a ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to ye shi ne kada ba labar masu ya ce ho bai da zaharani na na sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan magana ya koya mana kwanta ya kuma ita muke lokacin yana cikinmu a raye falon maƙubin lokacin da aka karɓi ran shi ke lokacin da ya rasu ƙulina sahabai sai muke cewa assalamu ala nabi mene menene wajen assalamu alaika sai zaka ce da yamma da suke ta assalamu alaikum dan ko assalamu assalamu alaikum yana da rini amma da yadda sai su ce assalamu alaikum wannan a ƙasa sai yake maka ishara dan ba ta yake cewa wannan ruwaya da muka ta bin Mas'ud Bukhari ya kata Muslim ya kawo da Ibn Abi Shayba Raji Abu Ala duka duka ta kuma cikin ruwa da dalilin ma kan hadisi qulut na albani ke magana ya mawalla yace sai nake cewa alkashin wannan hadisi ko na lafazi wa qawl ibn mas'ud qulna assalamu ala nabi magana ibn mas'ud da yace lokacin da aka karɓi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai muke ce assalamu ala nabi ya'ani ma'anar magana anna sahabata radiyallahu anhum kanu yaqulun kana sahabbai Allah da su suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi fi tashahhud wan nabiyyu hayyun lafazin assalamu alayka take a tahiyyarsu annabi yana rayu sallallahu alaihi wasallam falamma ma ta'adalu an zalik lokacin da ya rasu sai suka bar wancan lafazin assalamu alaik wa qalu sai suka ce assalamu ala nabi maimakon assalamu alaik sai albani ka ce wala bud an yakuna zalika bi tawqif min sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta sahabbai ba makawa ba su yi gaba da karan kansu ta taso tushe daga karantar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya dora su akan haka wayu ayyidu abinda ke ƙara ƙarfin wannan magana ba su yi ba da ra'ayinsu an Aisha ta radiyallahu anha kadhalika tu'allimu tashahhud fi salat assalamu alaikum tahiyya ta Aisha da bata gaba tana koya mata tahiyya ita bata ma shi annabi ya mata kullun ta ba mata tahiyya kullun tana koya mata kullun assalamu alaikum fata maka wani magana dalmar annabi iya dare mutu kaza a kun sai ka tayyata assalamu alal nabi wannan shi ƙara karawa maka magana magana ibnu mas'ud sabai bu su yi ba da karan kansu ita san bata kama magana ma annabi a kurin tana ka siga assalamu alal nabi zaka tsaye kuma mutane tayyata Aisha radiyallahu anha ya kawo wuraren da ga tsawon da sinari kyakkyawa ingantattu to ƙarƙashin wannan magana قال حفظ رحمه الله تعالى wanda ya karanci matsala shine matsalar Imam Bukhari wazo da magana hadisin an ce Bukhari ya kafa sauka amma ka tawo a Bukhari ka saka shi saboda Bukhari da san tsarin fikirin shi a cikin sallar da kana da kaban lafazin na ibn Mas'ud a cikin kitab bi kashi ba sai a can cikin cikin kitab istizan wajen mu kusan karshen Imam can can kusan karshe ma kawo ya kawo hadisi can me ka ina ka ce kurin na magana baban akadu ya tafi da gurin wajen kama hannu a rike hannu a nan ka hadisi baka tsammanin a nan da ma wajen kun rike hannun mutum me yasa ka shi idan ya ce annabi ya hannu na hannu shi ya rike hannu na kur a nan ka hadisi dole ba su bi kaja kamar cikin cikin zan sallah an gane ma hadisi a cikin sallah baka samu sun zai bukari amma imam bukari ya karuwa ne to zuke na hafiz ibn hajar cikin shari da yake ma sai bukari sai yake cewa hadhihi ziyada wannan ƙari na ƙarshen lafazin tayya na ibn mas'ud fa lamma qala qul salamu ala assalamu ala nabi wannan ƙari yace zahiruha annahum kanu yaqulu zahirin wannan ƙari na ibn mas'ud yace James bin Hajar sahabbai suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi bikafil khitab fi hadith nabi sallallahu alaihi wasallam falamma mat salama تركوا القتال وذكروا بلفة الغير فصاروا يقولون السلام على النبي yace wannan ƙari a zahirin shi sabbin suna ta assalamu alaika wa nabi da kafikin kamar kana magana da mutum shi kafin kitab eh da rabtuka a kullum kaza kana magana da mutum a gaban ka kafin kitab kenan annabi yana raye lokacin da ya mutu tarkul kitab suka bar magana suka bar lafsin kamar kana mai magana ne ba su karu bi lafsin daga ba suka ambace shi da kamar da bai nan suka ko alal nabi kuna ba ce ba kai annabi ko assalamu alal nabi haka sai suka ce assalamu alal nabi haka wannan wannan sharin sharin sai da bukhari ne cikin shi ne sharin da ma wannan hadisin shi hakan hajjar kawo magana wa qala fil mawdin akhar shi hakan bin hajar a wani wuri da sai ke cewa qala subki fi sharh min hajj بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده بايا كاو cikin shirin minhaj imam subiki ke cewa cikin shirin minhaj bayan ya kawo wani ƙarin shi imam subiki na lokacin da mutum ce assalamu ala nabi sai ya ce in sa haza ana sahaba shi imam subiki ya ce in wannan magana ta tabbata daga sahabbai shi imam subiki ke magana in wannan magana ta inganta daga sahabbai دل على أن الخطاب في السلام عليه وسلم غير واجب كنا إيا كرن تدمو شوى ين لفظ السلام عليك با أن صلى الله عليه وسلم با واجب وجه فيقال كنا ذات السلام على النبي قلت yace ni kuma sai zan ci kad saha bil arab laban ce ni zan ci wani magana da ke ce inganta to in zai magana inganci ne laban ce tabbas ta inganta kuma ka inganta da babu shakka ka inganta ruwaya in dai magana inganci ce ke ta tabbata kun babu shakka kan ingancin ruwaya wa ta kakar adala malam nabi ya'ani li thubut dhalika fi sahih bukhari domin wannan magana ta tabbata cikin sahih bukhari wa qad wajadtu lahu mutabi'an qawiyan kuma ba wannan bukhari ma ka maganar na san mutaba'a akan maganar hanyoyin hadisin kuma mutaba'a mai ƙarfi yace kana Abdurrazzaq akhbarni bi Jurayj akhbarni Ata anna sahabata kanu yaquluna nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun assalamu alayka ayuha nabi falamma matu qalu assalamu ala nabi kaji mutabaka da san ba ta Imam Bukhari yace Ibn Jurayj ban labarin cewa Ata bin Abi Rabah tabi'in yace sahabbai kinan malaman su suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye muna cewa assalamu alayka ayuha nabi suka ce falamma mata lokacin da ya rasu sai suka ce assalamu ala nabi gaba na ce hada isnadun sahih wannan kuma isnadin na ata isnadi ne ingantacce wa amma ma rawa sa'id bin mansur min tariq abi ubaida bin abdullah bin mas'ud an abi anna nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu tashahhud fa zakarahu قال فقال ابن عباس إنما كنا نقول السلام عليك أيها النبي إذا كان حيا فقال ابن مسعود هكذا علمنا وهكذا نعلم فظاهر فظاهر أن ابن عباس قاله بحثا وأن ابن مسعود لم يرجع إليه يتوتر وترواية تاس ابن منصور an dangana magana zuwa ga dan abdullahi bin mas'ud ya ce baban shi ya ba shi labari annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su tauhidiyya sai ya kawo wannan lafazin ibn mas'ud ya kawo assalamu ala nabi sai ibn abbas ya ce mai ibn mas'ud inna ma kunna naqulu assalamu alayka ayyuhan nabi mu dai abin da muke cewa assalamu alaikum annabi ko muke cewa ibnu mas'ud da ka magana shi ibn abbas kenan kamar ya kare ya kawo a mu ga wanda muke cewa sai annabi ya dare ga wanda muke cewa ko ya tsaya wannan ruwa da ta kawo wannan tattaunawa to yace kenan ibn abbas ya ce ma ibn mas'ud mu yi da assalamu alaikum annabi na raye kurum kin bi shiga magana bayan mutuwa ba sai ibn mas'ud ya ce ma ibn abbas hakaza allamna wa hakaza na'lam haka aka karantar da mu kuma haka muka sani magana sai ta tsaya a nan ibn abbas kamar ya magana a tattauna kan su da a kawo magana ko ta tattauna kan magana ibn mutum ya tsaya a nan kurin haka aka koya mana haka muka sani ba mu jaya ne ba magana tattauna ba ba wurin da ba bane ba kina ibn abbas ta tattauna ka dan ra'ayi ta ra'ayi bisa kaza bisa kaza a kuma tsaya nan haka aka koya mana kuma haka muka sani kenan ya tsare shi su sabai an annabi kaza ba wani ka kawo kaza shi ne na gaibin abbas ne da shi da ya ɗaya cikin sahabbai musa ne ne a kan akwai musala da ake cewa farkon lamari an wasu iya cewa alwudu mimam su tunna yin arwalla da duk abin da wuta ta taɓa kure ka arwalla daga baya ka yi hukunci shi sahabin yana ma ibn masu yana ma ibn abbas labari yana zuwa to yanzu kunan da aka tana manzo ruwa ma aka dawo kaza kaza kaza kai yaro ina ce maka annabi ka kam kam wata tsana ka kam wani wani rayuwa ka ka ga yau da ga yau ce annabi ya ce za ka kam wani rayuwa ko da haka annabi ce kuda da kudu haka dai ba ba wurin Allah na ce da kai wuce da kai ka kara magana ta annabi ya ce ka kam wani rayuwa ke bane wasu ke tsaya nan kurun haka akwai ruwa fa musin kurun kin ba magana tattaunawa to wannan ruwaya wanda shi ibn Mas'ud bai ka a kawo da min muraji a kan magana kuma ya tsaya nan kuran to wannan ya ce wannan rutar lakin ruwa ta abu ma'amar asa to wannan ruwaya da ta kawo wannan tattaunawa da ibn mas'ud da ibn abbas ta abu ma'amar a ce kai ruwa abu ma'amar wata tattaunawa bukhari ta inganci akan wannan ruwaya ta abu ta abu beda to abinda aka ce dan abu beda da nasa min abi cewa shi abu beda dan da abu da yaro ne kwarmi bai kai bai girma har sun baban shi kawai baban shi cika za san bisu a tabbata bai jota ruwa da baban shi bin masaud kenan hadisin ma bai inganta ba kenan ma adalaka da'if kenan hadisi da'if ko da mashi maka da'ifi ne shi abu da da'ifi ne haka yana taka cikin nan magana in ma an kata dai bata inganta kuma wata inganta dai ibnu mas'ud bin zabi zai tabbata kan magana kenan kamar da abin kenan bai wakana ba wannan gardama matuƙa ya tabbata ga abin da kusan da abin da inganta kun ibn musawi kawai labarin annabi yana raye muna ce assalamu alaikum ahmad nabi wa rahmatullahi wa barakatuh lokacin da da su sabai suka ce assalamu alaikum nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shi ne kuma magana kwana duwan dogon larabcin duwan abin shi ne kwana magana ta wa annabi salati an tahiya assalamu alaikum nabi kuma assalamu alaikum ahmad nabi ne kwana magana kenan sai kuma rabana ke cewa wa kana kal kalam al hafiz hadhihi jama'at min ulama al hakikin fa masal qatalani wa darqani wa lakana wa ghayruhum fartaduhu wa lam ta'aqabu bi shay'in labas zaka dalbani cewa magana hafiz ibn haja ka magana malamai da dama malamai masu tahqiqin magana irin suka qalani irin suka darqani su lakana wanda suka tabbatar da wannan mas'ala ta yin tayya annabi yana raye assalamu alaikum annabi wa rahmatullahi wa barakatuh lokacin da su sai ta assalamu ala annabi maimakon assalamu alaika annabi wannan shine kuran magana tunda ba ta saba ka tayya ba amma abin da yake ne kuran wannan shine magana yanzu kenan mun ji tahiyya guda ta ibn mas'ud ko sai yace tashahud ibn abbas tahiyya ibn abbas tashahud ibn abbas ibn abbas ya tahiyya ya tahiyya shi kuma ga abin da galabazin shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud kama yu'allimu as-sunnah min al-qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu tahiyya kamar yanda yake sanar da mu sura ta alqur'ani shi mana kamar da mutum sai ba labari da kwarai ya karantar da kai sabai kwarai annabi na kula da siga ta tahiyya kwarai iya kula da tahiyya su kwarai fa kana yaqulu annabi sallallahu yana cewa at-tahiyatu al-mubarakatu salawatu at-tayyibatu lillah sai bin ta yi abbas التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله كما سورا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن محمدا رسول الله شاء لفظه وفي رواية عبده ورسوله شيء لفظ كنا ابن عباس a nan da ya ka tsayibatu kasashe almani ke cewa kalan nawoyi mamun nawoyi ya tafsirin kalmar tsayibatu ya ce takadiruhu wannan kalmomin ibn abbas a tahiyatul mubarakatu salawatu tsayibatu ya ce abinda ake kaddara ma'anar maganar wal mubarakatu wa salawatu tsayibatu kama fi hadisi ibn mas'ud wa gairuhu can ma ayyaka lafasa ya ce to duk ɗaya ne ma'anar ta can anan ma ɗaya ne to lakin musu fatar wawo ta tsara illa daga na ya hudu wata ta ya to salwa ta ba wannan wawa nan zabu ba salwa ta sai ba su a can anan babu to wannan wawutin da ya hudda ba wani abu da ma'anar guda ce kullun dan dai a gajarta magana ne amma bai canza ma'ana ko ɗaya kun yayi ne iktisaran kun kun hoji ajin ma'ruf fil lugha kuma a lugha abin sananne don hudda wawo bai canza ma'anar kalma ko kalmar da aka yi wa ma'anar hadis wani hadisi na ibn abbas ko ta ibn abbas inna tahiyyati inna tahiyyati wa ma ba'daha mustahiqatu lillahi ta'ala wa la tasalu haqiqatuha li ghayri kenan tahiyya kalmomi na gaisuwa da girmamawa Allah kadai ya cancanta a mishi su ba wanda ba wanda yake da haƙƙi a mai wannan kalmomin Allah kaɗai ke wani kalmomi ma'anar magana ke a ganin wani siga ta tahiya ko mun ji ta ibn abbas mun ji ta a ta mun ta ibn mas'ud mun ji ta abdullahi bin abbas kuma sai ta shaɗi ibn umar yana ta ibn umar shi kuma yake cewa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi tashahhud annabi ya hodi a cikin tahiya yace at-tahiyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال ابن عمر زدت فيها وبركاته كنا ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan kalma ta wannan tahiyya ta ibn umar mun ji lafazin ta to nan abin da he aka ce ibn umar ya ce he na ƙara ziddu fiya na ƙara barakatuhu kuma nabi ya ce ziddu fiya wa hadahu la sharika lahu wa shara muhammadan abdu wa rasuluhu kamar ya ƙara abin da babu shine ko kuma yi ma'anar magana shine albani da mawallahu a ƙasa yake bayani yace hatani ziyadatani ثابتتان في تشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزيدها ابن عمر من عند نفسه وحاشاه من ذلك yace wannan karin guda biyu wanda ibn umar yace na kara nan na kara can da ya kawo yace sun tabbata a cikin tahiyya da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn umar bai kara wannan lafazi ba daga ra'ayin shi wa hashahu da kam ya tsarkaka ya wuce haka ya tsarkaka ba shi da riga ba ra'ayi sai ibn umar wajen bin sunna yace innama akhadaha min angari min sahaba alladhina rawawha an sallama abu ne kai ga abin da kai to nan ya aiki da karin da yayi karin shi ga wanda yayi aka ne bata zakon ita ce wannan to abin da ya karan abin da wani sahabi ne ya ji yahudi ya amsa kuma ya ji shi zace anan yayi na kara ba kai ba gana shi ba shi ga wani lafazin da yayi wancan wannan wazin tafiya shi ba shi jirka ba shi da kenan ga wanda naji amma nan na kara asafin bai kara da ra'ayi kenan abin da ya samu ruwaya sauran sahabbai mansu suka samu da annabi sallallahu alaihi wasallam shine kenan ba kare wani ba da ra'ayi karin akan abinci da kanshi yace fa zadaha huwa ala sura kenan annabi sami aunu da dama mubasharatan he kara akan tashi da yaji kai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji bazara ta ya kuma ya hauri to wanda ji ga maza ta kai tsaye he kara lafazin da bai ji ba kai tsaye ko shi da magana ba sai ta shahada abin musul ash'ari shi ma ga ta musul ash'ari ta yace ne yace abin musul ash'ari ke cewa bayan lafazin da yake kuma yake cewa qala qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa idza kana 'inda al-qa'da falyakun min awwal qawli ahadikum in kuka zamana ya zamanto harkon maganar ɗayanku attahiyatu tayyibatu salawatu lillah wannan shine kaida daga an zamna can ba mai nuna magana farkon abin da mutum zai bayan ya zamna tahiyya shi muka an mana ko misali da kafin sa ta tabi ko ta tabi wannan shine hujja in dai ka zamna kayan ka ta tabi tahiyya za ka dan wurin ta ne ka ka ta tabi da kuma sai ka ta tabi kayan ka tahiyya daga an zamna ce ɗayan ku idan ya zamna farkon abin da magana ɗayan ku التهيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبع كلمات سبع كلمات كل تهيات صلاة وأنا كلامي مدابق وسنة تهيات صلاة وأنا تابن مسؤول شيء تا موسى الأشعري kuma ita ma dai muslim ya kata abu awana ka abu dawud haka ibn majah to shahada umar ibn khattab kinan gata mu ta shahara an ta malakawa umar ya tahiya kana radiyallahu anhu yu'allimu nas tashahhud hu ala minbar shi da umar ta shahara ganin yayi ta a cikin sahabbai akan minbar wanda malaka suke ta tabbata umar ya yi ta akan mimbari kuma ya yi ta ne yana mai karantar da mutane ta hiya shi da ta shahara menene ita lafazinta attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kamar da gabata baya farkon ne bambancin farkon ne kun bambanci attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu lillahi sauran da ka ji dai ne ita ke ta muta malaka azzakiyatu bambancin azzakiya ce eh kuma da kowane ya sa lillahi attahiyatu ata lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu ko ne sa lillahi kun gane magana ku kuma ta inganta da umrul khattab sai nan ƙasa sai yake kawo wannan ruwa imam malik ya rudo ta haka imam al-bahaki kuma da sanadi kyakkyawa yace wal hadis wa in kana mawqufan fa hukum marfu wannan hadisin koda mawqufi daga umar amma iya da hukuncin marfu li'anna min al-ma'lum annahu la yuqalu bil ra'i domin irin wannan abu ne sanane irin matsayin umar a wannan wurin ba sa kawo wannan magana kun da ra'ayin kafira yace walau kana ra'ayan lam yakun hadha alqawl min dhikr aw la min ghairi misal dhikr inda ra'ayi ne kenan irin sauran magana ta kowa ma inda ra'ayi ne kin bai da kana magana kan minbari kuma ta ra'ayi ne kenan shi ma marfu'i ne na umar da qatar sai yace tambihi yace laysa laysa fi kulli siyaq mutaqaddima zada wa makafiratuhu za mu diba duk wani tafiyan gaba ɗaya da kawo ba wadda take da siga ta ƙarin wa magafiyar tuhu falayu a biha ba a da ko da ka ganta a wani ba a lissahi da wannan ƙarin wanda ya ka ƙarin wa magafiyar tuhu wani zalik an karha ba a dosala shi sa wasu da cikin magabata suka yi inkarin wannan ƙarin magafiyar tuhu ma mu gane a cikin tayya farawar tabarani بسند صحيح عن حلقة بن مسلم قال زاد الربيع بن حسين بن حيثم تشهد وبركاته ومغفرته قالوا عندك قال مغانا مغارت قال مغفرته شي كان ربيع بن حيثم شي قال وانا مغانا فلما فقال علقمة نقف حيث علمنا علقمة جاء زام سيا عند أكرم تدم السلام عليك أهل النبي ورحمة الله وبركاته باقال مغفرته كنا وعلقمة تلقى هذا الاتباع من أستاذي عبد الله بن مسعود الدلعاني شي ما علقمة يا سامو wannan biyayya ta abin da yazo zai wadi babu kari daga malamin shi Abdullah bin Mas'ud faqad rawiya ruya anhu annahu kana yu'allimu rajulan tashawud falamma wasala ila qawli ashhadu an la ilaha illallah faqala rajulu hada wala sharika lahu faqala Abdullah huwa kadhalik walakin naltahi ila ma ullimna da ya zo wajen hada wula shaidar kalau ya kowa mashi tayya za a can baya ta ibn mas'ud babu hada wula shaidar kalau kun kuka kun ba can baya da ya zo wajen ashar Allah ya lallahu ya kara hada wula shaidar kalau mutum ibn mas'ud ya ce a a mu da za mu tsaya inda aka koya mu sai da shi ne gabin da ya shi nan zan tsaya da mutane ya tabbata a nuni da ma da ya tabbata na ga lokaci ya ce lokaci ya yi Allah kai mu satun shalar sai mu ci gaba da sauran bayanan insha Allah amma ka a gama don mu wani tafiyar gaba daya abin da ke ji malaman hadisi ta yi ibn mas'ud ita ce a sa mai inganci cikin tahiyya duk wani matan tabbata duk da kai kai tahiyya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته